أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كريم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta laraba a yau muna takwas ko? takwas ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 25 ga watan biyu a shekara ta 2026 miladiya har yanzu muna nan a cikin tafsirin mu na suratul baqara wadda jiya mun fara bayani akan aya ta 190 lokaci ya kure mana kuma za mu sake dawowa kan wannan ayar insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina أعوذ yuqatilunakum بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين نعم
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ذ- كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Allah tabaraka wa ta'ala yace wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaƙi waɗanda suke yaƙanku don Allah wa qatilu fi sabilillahi ku yi yaƙi a hanyar Allah suwa za ku yaƙa alladhina yuqatilunakum waɗanda suka yaƙe ku idan kun tashi yaƙansu wala ta'tadu kada ku yi zalunci kada ku wuce iyaka wajen yaƙansu inna Allah la yuhibbul mu'tadin lallai Allah madaukakin sarki baya son masu wuce iyaka Allah baya son masu ta'addanci mun faɗi jiya cewa malamai sun tattauna akan menene sababin saukar wannan aya mafi girma abin da ake kawo a wannan babin shine maganan Abdullahi dan Abbas Allah shi kare yadda a gare shi kamar yadda Al-Wahidi ya rawaito Abdullahi dan Abbas yace nazalat hadhihi al-ayatu fi sulhul hudaybiyah waɗannan ayoyin har zuwa aya ta 194 daga aya ta 190 har zuwa kan aya ta 194 sun sauka ne game da sulhu hudaybiya jiya mun yi bayani akan menene sulhu hudaybiya da kuma abin da ya faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai lokacin da suka zo za su tafi aikin hajji kafaran maka ƙurayshawa suka hana su shiga suka ce ba zai yiwu su je su yi aikin hajji ba da aka daga ƙarshe aka yi sulhu akan cewa su yi haƙuri da aikin hajji bana sai dai baɗi in Allah ya raya musu ya zo su yi aikin hajji to ana aka yi sulhu da dokoki da ƙa'idojin da aka gindaya wanda yake kunshe da zalunci ga musulmai amma min babin maslaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rubuta kuma a sa hannu akai a yi haƙuri a haka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت هو وأصحابه abin da ya faru shine lokacin da aka tare annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa aka hana su shiga ɗakin Ka'aba naharul hadiy bil hudaybiya manzo Allah sai ya soke hadayansa a nan hudaybiya din thumma salahahu al mushrikuna ala an yarji'a amahu thumma ya'ti al qabil sai mushrikai suka yi suka yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi hakuri wannan shekaran ya koma gida shi da sahabbansa shekara mai zuwa sa zo su yi aikin hajji ala an yukhlu lahu makkata thalathata ayyam in ya dawo shekara mai zuwa to za su bar masa garin makka na kwana uku fa yaqufa bil baiti wa yaf'ala ma yasha yayi dawafi ya zagaye dakin kaba ya duk abin da ya ga dama amma na tsawon kwana uku wa salahahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya karba haka ya karba haka falamma kana al'amul muqbil lokacin da shekara mai zuwa ta zagayo tajahhaza rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu li'umratil qada sai annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka shirya za su tafi su je su yi umra na biyan bashin abinda aka hana su shekaran bara wa khafu Allah tafiya lahum quraishun bidhalik sai suka ji tsoron karfa quraishawa su ki cika musu alkawarin nan da suka yi saboda duk inda kafiri yake dama Allah ya ce innahum la aymana lahum ba su da amana ba su da alkawari ko ya dauki alkawari to ƙarya yake yi. wa an yasudduhum anil masjidil harami wa yuqatiluhum kada su je su tare su su hana su shiga ɗakin Allah mai alfarma suke da su yaƙe su وكره أصحابه قتالهم في الشهر ال- في في الشهر الحرام في الحرم sai sahabbai suka kyamaci in sun in su kafiran sun taba mu to mu muna kyamar mu yaƙe su a wata mai alfarma kuma ma a cikin ɗakin Allah mai alfarma haramin Makka فأنزل الله تدليل ديسا سي الله يسوقد وانا آية يتي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم duk waɗanda suka yake ku to kuma ku yake su a hanyar Allah a koyaushe ne abinda ake so a cikin watanni mai a masu alfarma kada ya zama na ku ne kuka fara tsogalo fada amma duk waɗanda suka taba ku to kuma ku kurama a lokacin da suka taba ku waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum Allah ya ce ku yi yaƙi don daga kalman Allah suwa za ku yaƙa Allah ya ce ku yaƙi waɗanda suke yaƙanku mana waɗanda ba su taɓa ku ba kada ku taɓa su wanda ba su taɓa ku ba kada ku taɓa su to malamai suna cewa wannan ayar aya ce da take ba da umarni masahabbai ma'annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai akan yaƙi musulunci ya shar'anta yaƙi daki-daki mataki-mataki tun a garin makka da aka faro manzala sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ana cutar da su a kashe na kashewa a jikata na jikatawa a raunata na raunatawa a bugi na buga duk babu irin azaban da ba a yi musu a cikin garin makka ba amma duk sanda suka koka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ku yi hakuri cikin ma waɗanda suka gabace ku akwai lokacin da akan zo da mutum don ya yi imani a tsaye da shi a sa zartu a tsakiyar kansa sai an raba shi biyu fari ɗaya faɗi nan ɗaya faɗi nan daga kuku ya haƙuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya danne su ya ba su haƙuri daga cikin ayoyin da Allah ya ta saukarwa ya ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan mai kyau da mara kyau ba za su zama ɗaya ba in an maka mara kyau to karama da mafi kyau karama da mafi kyau misali faɗin Allah da ya ce fa'afu anhum wasfah inna Allah yuhibbul muhsinin kai musu afuwa ka kauda kai game da barin su ka kauda kai ka yi hakuri akan duk abin da za su yi maka domin Allah yana son masu kyautatawa an maka ka yi hakuri ka yi afuwa Allah ka ji ya ce wajadilhum billati hiya ahsan wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salaman Allah ya ce ku yi haƙuri in jahilai sun muku ba daidai ba ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri har Allah ya saukar da aya a suratul jasiya ya ce qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyama Allah الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يع- يكسبون Allah ya ce qul lil ladzina amanu Allah ya ce ma annabi ka faɗa ma masu imani sahabbai kenan yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyama Allah waɗannan da basu yarda da haɗuwa da Allah ba da Allah ka roka musu gafara duk abin da wannan kafiran suka yi musu su yi hakuri su yafi Allah ce ka gaya wa masu imani duk abinda waɗanda ba su yarda da ranar lahira suka yi musu ba yaghfiru su yafi li yajziya qauman bima kanu yaksubun domin Allah zai saka ma kowasu mutane da abin da suka kasance suna aikatawa a nan duniya saboda haka karo ka ka gaya musu su yi hakuri su yafi su kauda kai to kaga inda aka faru kenan sai da aka yi shekara goma sha uku a wannan yanayi iyakar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya yi masa habbansa shine ya tura wasu daga cikin su su yi hijira zuwa habasha cewa akwai sarki na jashi a can ba musulmi bane amma baya bari a yi zalunci karkashin sa da aka suka gudu suka yi hijira still kafiran maka suka sake bin su shawa suka sake bin su suka nema na kusa da sarki suka ba su kyaututtuka suka je suka tsaye da su gaban sarki daga ce to wayannan mutanen da suka shigo garinka mu mun fi ka sanin su daga garin mu suke da haka mutanen banza ne kaza da kaza kaza da kaza laifi suka yi ake neman su suka gudu da haka aka ba mu su mu tafi da su sarki najashi ya ce a ai ba za a yi haka ba a je a taho da su su zo su yi bayani su zo su yi bayani suka ce a ba sai sun yi bayani ba kawai a ba mu su mu tafi ya ce a ba a haka ai. a nan kan ba a haka a zo da su su kare kansu suka zo jafar ibn abi talibin ya ce in mun je ku banni na yi magana jafar ya zo ya tsaya a gaban sarki najashi sarki najashi yana tambayansa ku suwaye ya ce mishi ranka shi daɗi mu da mutane ne kaskantattu wulakantattu da muke rayuwa cikin jahilci muna cin mushe muna shan giya muna zinace-zinace mutum na kwanciya da matar ubansa duk wani abu na rashin hankali muna yanke zumunta mai ƙarfi ya danne mara ƙarfi sai Allah madaukakin sarki ya kawo mana wani manzo daga cikinmu ya ce mun san nasabansa mun san dangantakansa mun san ɗan gidan waye mun san gaskiyarsa da amanansa kafin ya zo da wannan labarin ba a taɓa samun ya yi ma wani ɗan adam ƙarya ba balle ya yi ma Allah ƙarya daga muka yi imani waɗannan mutanen suka fitine mu da cutarwa da azabtarwa shine ƙarshe muka gudu inda kake domin mu samu mafaka sai nan kafiran suka ce a ai daga cikin abin da suke akwai zagin annabi isa da zagin na na maryama shi kuma kirista ne ba nasare ne ya ce kuna zagin annabi isa suka ce a mu ba mu zagin annabi isa to me kuke cewa game da annabi isa sai jafar ibn abi talib ya dauko karatu suratu maryam tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan har ya iso inda wadhkur fil kitabi maryama idhin tabadat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiyan qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya yayi bayani akan abin da ya faru tsakanin nana maryamu da malaika jibrilu da yadda aka mata busa cikin mahaifa har ta haihu har ƙarshe aka iso sanda ta ɗauko annabi isa ta iso da shi wajen mutanenta suka ce ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyan fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمتنون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم سيكون كان تامسوا لنا آيوين yace to mu ma ya atil da mu wannan shine bayanin da yake ciki dangane da Annabi Isa so wannan zagi dai ga Annabi Isa littafin mu ne fara zagi Annabi Isa daga suka dawo ba tare da ya ba su waɗannan sahabban ba sai aka sake tura wasu su je su ce ai su je su gaya musu cewa ai yanzu Makka ta zauna lafiya lau ba ruwan kowa da kowa kowa ya addinin sa yanda ya ga nama sai suka tattaro suka dawo sai da suka dawo sai suka samu ai abu ma gaba ya ƙara abu ya kama ya ƙara kamari suka sake komawa har da ƙarshe Allah madaukakin sarki yayi umarni ma Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hijira daga Makka zuwa Madina sau da ya hijira daga Makka zuwa Madina ba ce daga zuwansa Madina ya fara yaki ba har yakin da aka yi na farko yakin Badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba da niyan yaki suka fita ba abinda suka fita shine dukiyarmu da muka bari a makka an kwashe an tafi kasuwanci da ita gashi da a dawo mu je mu karɓa kayanmu abinda suka fita kenan ba yaƙi suka fita ba to daga ƙarshe allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayoyi game da abin da ya shafi izini da allah tabaraka wa ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai na siyaki misali ayan farko da malamai suka ce aka fara saukarwa game da halaccin yaki shi ta ce ayan suratul hajji uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir الذين أخرجوا من الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت سوامع وبيع وصلوات وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله على من ولينصرن الله من و- ينصره.
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز wannan ayar malamai suka ce ita ce ayan farko da aka fara saukarwa dangane da ba masahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai izinin yaki Allah ya ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulim Allah ya ba da izini ma waɗanda ake yaƙar su saboda zalunci a wata kira'an ya ce uzina lillazina yuqatiluna maimakon yuqataluna wannan ah, ma- ah, ya zama ah, maf'ulun ne ah, wannan ah, uzina lillazina yuqatiluna yana matsayin fa'il ne can yuqataluna yana matsayin maf'ul ne amma mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu an ba da izini ma waɗanda ake yaƙansu da kuma su waɗanda suke yaƙin bi annahum zulimu an ba su izini su waɗan su sahabbai su ake yaka annabi da sahabbai in ka ɗauki uzina lil ladina yuqataluna idan ka ɗauki uzina lil ladina yuqatiluna kuma ku da ake zaluntan ku to Allah ya ba ku izini ku je ku yi yaki don ku tare ma kanku wannan zaluncin da ake muku da haka Allah ya ce uzina a wata kiran ya ce azina Allah ya ba da izini lillazina yuqatiluna ga waɗanda suke fita su yi yaƙi ba don komai suke fita su yi yaƙi ba bi annahum zulimu saboda an zalunce su an cuce su da haka Allah ya ce na ba ku izini ku je ku rama wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah mai iko ne a bisa ya taimake su su waye waɗannan Allah ya ce alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin su ne waɗanda aka wato ainihin fitar da su daga gidajensu ba tare da haƙƙin komai ba tare da sun yi laifin komai ba illa an ya ƙulu rabbun Allah laifinsu ɗaya sun ce Allah shine ubangijinmu aka kore su daga gidajensu aka dinga bin su da bita da kulli Allah ya ce to yanzu lokaci yayi duk wanda ya taba ku ku taba shi kurama abin da aka yi muku uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu to malamai suka ce wannan ita ce ayan farko da aka fara saukarwa dangane da abin da ya shafi hukuncin yaƙi ga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sannan a ayoyi suka dinga biyowa baya dangane da abin da ya shafi zaburarwa akan yaƙi daga ciki akwai wannan ayan wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu sannan kuma daga ciki akwai ayoyin suratul tauba sun yi bayani misali da Allah ya ce fa idan salakal ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhu idan watanni masu alfarma sun wuce Allah ya ce to duk inda kuka ga mushriki ku kashe shi wa khuduhum ku kama shi wa hasuruhum ku daure su wa qu'udu lahum kull marsad duk wani irin tarko da za ku iya dana musu Allah ya ce ku dana musu fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum Allah ya ce ku kama su idan sun tuba sun yi imani sun yi aiki nagari sun ba da zakka sun tsaye da sallah to fa khallu sabilahum ku sake su tafi inna Allah yuhibbul muttaqin saboda Allah yana son masu tsoron Allah sannan ga ayan nan har ila suratul tauba qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuhallimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'dul jizyata an yadin wa hum sagidun Allah ya ce duk waɗanda ba su yi imani da Allah da ranar alkiyama ba in kun gansu ko yake su ko dai su zauna karkashin inuwar musulunci su biya a haraji na zaman su karkashin inuwar musulunci ko kuma ku yake su ko kuma su musulunta da haka Allah ya saukar da waɗannan ayoyi suna bin biyan juna dangane da abin da ya shafi hukuncin yaƙi da kuma halatta yaƙi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai to wannan ayar malamai suna cewa ita wannan ayar a tana ba da bayani akan wajabcin yin yaƙi yin yaƙi wajibi ne ga musulmi wajibi ne akan musulmi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ma in ma baka samu daman yin yaƙin ba ba yaƙin musulunci a zamaninka to in ka mutu baka ji ranka cewa durran da yaƙi ya shirya kana shirye da ka tafi ba manzon Allah ya ce to ka mutu a bisa reshe na munafunci annabi ya ce man mata walam yaghzu walam yuhaddith bihi nafsa mata ala shubatin min nifaq duk wanda ya mutu bai taba zuwa yaki ba bai kuma jima ransa yana shirye yayi yaki don daga kalmar Allah ba to ya mutu a matsayin munafiki Daka in yakin ya zo to dole a tafi da kai in yakin bai zo ba to ka jima ranka a shirye kake don ran da yakin ya tashi yaki ba fatansa ake yi ba dan manzo Allah ma ya gaya mana hadisi yace la tatamannu liqa al'adu kada ku dinga addu'a kuna ce Allah ya tare rigima tsakaninmu da arnan nan su sha mamaki kar ku yi addu'a fa idza laqitumuhum fasbiru idan kun gamu da su yakin ya tashi to ku yi hakuri amma kar ku yi addu'a ku ce Allah ya tada fitina tsakani amma ka dai jima ranka cewa ranan da yakin ya tashi kana shiri amma ba fatan tashin yakin ake yi ba muna gane ma ku dan musulmi baya ta'addanci ta'addanci shine haka kudin mutane suna zaune ku far musu to in an far muku kurama wannan ba ta'addanci bane adalci ne in an taba ku kurama adalci ne faman itada alaikum fatadu alaihi bimithli ma tada alaikum wannan shine adalci wannan shine adalci sannan da Allah tabaaraka ta'ala ya ce waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum kaga anan ya nuna mana abu biyu ke sa ayyaki na farko ana yaki don daga kalmar Allah na biyu waɗanda ake yaka din sune waɗanda suka taba musulmai waɗanda ba su taba ko ba ruwanku da su ba ruwanku da su waɗanda ba su yaƙe ku ba ma Allah ya ce har kyautatawa na rayuwa ku yi musu la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Allah ya ce waɗanda ba su yaƙe ku saboda addini ba ba su kore ku daga gidajen ku ba Allah bai hana ku kyautata musu ba ku yi musu adalci a ba su abinci a ba su kaza Allah duk bai hana ku ba ai daga cikin waɗanda ake so a ba ma zakka in ka ɗauki ayanan ta sautin tauba da ta yi bayani akan waɗanda za a ba mazaka daga ci akwai wal mu'allafatu qulubuhum kafirai ne wanda ake so a jawo zukatansu to watakila dama talauci ne sashi a kafirci ba abincin da zai ci to an ci da zakka alhaji ya ci da zakka miliyan goma sai aka ce mai zo ina maka tallan musulunci aka gama mishi wa'azi fes ga yadda musulunci yake kaza da kaza kaza da kaza sannan ga wannan miliyan biyu a je a yi ce fani kana tsammanin ya je gida sai ya yi shawara da wani kafin ya karɓar musulunci ai ba sai ya shawari da wani bayi eh ga san akwai wanda kafircin sa ma talauci ne yake sa shi ya kafirci eh wannan kuma yayi asara wallahi annan yayi asara ai in akwai abin da zai sa mutum yayi kafirci to shine kuɗi to kuma ga talauci ga kafirci kan ai asaran ta yi ta yi asara goma da ashirin kenan Allah ya kyauta to sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala ta'tadu kada ku wuce iyaka kar ku wuce iyaka wuce iyaka wajen yin yaƙi malamai sun tattauna akan me Allah madaukakin sarki yake nufi anan wajen da yace wala ta'tadu kada ku yi zalunci wala ta'tadu ai wala tazlimu wasu daga cikin malamai sun ce abinda ake nufi da wuce iyaka anan shine qatlun nisa'i wal wildan kashe yara ƙanana da kuma mata wannan wuce iyaka ne a wajen yaƙi matan da ake kashe su a wajen yaƙi su ne waɗanda suka fito suna taya mazajen su yin yaƙin to ita ta kawo kanta yanzu to sai a kashe ta ko yaron da yake da basiran da ya taho wata ƙila yana taya babansa yaƙi to shi ma an kama sai a kashe shi mun fahimta ku amma an yaƙi mazan an karkashe su to bara ce kuma bari mu je mu bi matansu gidaje su ma mu karkashe su ba ba a kashe yara ba a kashe ba a kashe kananan yara mafi girman abin da ake yi shine a kama su a matsayin fursunoni amma ba za a kashe su ba ba za a kashe mata ba ba za a kashe yara kanana ba wannan shine tsarin musulunci da haka wannan yana daga cikin ma'anan a fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yace wala ta'tadu kar ku wuce iyaka kada ku yi zalunci shine kada ku kashe kananan yara sannan kuma kar ku kashe mata wasu daga cikin malamai kamar wannan ita ce magana Ibn Abbas wasu daga cikin malamai suka ce ma'anansa shine Allah tuqatilu man lam yuqatilkum duk wanda bai yake ku ba bai shiga cikin masu yakan ku ba ba ruwan ku da shi ana yaki sai ga goni ya shigo garin shi iya abin da ya kawo shi kasuwancin sai zo ya baya tafi damuwansa ba ruwansa da ku wata kilma bai ma san ana yaki ba ta wannan yadda ya zo ya wuce salin alin ba ruwan shi da ku to kuma ba ruwan ba ruwan ku da shi in kuka taba shi bayan bai taba ku ba to kun yi zalunci kun keta da iyaka kun yi ta'addanci kun fada cikin wanda suka yi itida'i wannan ita ce maganar Sa'id ibn Jubair da Abu Aliya da Ibn Zaid magana ta uku ita ce suka ce annahu itiyanu manuhu anhu kada garin yaki kuma ku je ku zakke ma abinda Allah madaukakin sarki ya haramta muku kada ku yi duk abin da Allah tabaraka ta'ala ya haramta muku kada wani ya ce to ai tunda dama wannan kafirin ya yaƙe mu yanzu mun kashe shi to matarsa kaga bari in ɗauko matarsa in je in kwanta da ita kaga wannan ai abu ne wanda Allah ya haramta ko ko da ba a yaƙi haramun ne to kar ku yi abin da Allah subhanahu wata'ala ya ya haramta muku a lokacin da wato ainihin kuke yaƙi wannan shi ma itida'i ne sannan kuma na hudu suka ce annahu ibtida'uhum bil qitali fil haram fi shahril haram kada kada a ce ku ne kuka fara yaƙansu a watanni masu alfarma kuma a ɗakin Allah mai alfarma wannan kun wuce iyaka amma in su suka taba ku a wajen to kuma kurama amma kada a ce ana cikin watanni masu alfarma kuma a ɗakin Allah mai alfarma a ce ku ne kuka fara taba su karku yi haka amma in sun taba ku to Allah ya ce babu laifi kurama babu laifi kurama to wannan a shine abun maganganun da malamai suka yi dangane da abin da ya shafi a hukuncin ma'anan wannan ayan ta faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu kada ku wuce iyaka kada ku yi itida'i wasu daga cikin malamai suka ce abin da zai bayyana maka ma'anan wannan ayan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala ta'tadu shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da ya ambata mana wasu abubuwan da baya halatta a lokacin da ake yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi yace idan kun tafi yakan kafirai to la taqdu shajaratan kada ku je ku sare musu bishiyoyin garin su wannan ittida'i sannan wala taqtulu mura'atan wala sabiyan wala walidan kada ku kashe mata kada ku kashe karamin yaro kar ku samu mata tana naƙuda ku je ku kashe ta wala shekhan kabiran kada ku je ku kashe dattijo wanda ya riga ya tsufa ba ruwanku da shi sannan wala taqtulu rahiban kar ku samu babban malamin su a garin ku kashe shi sai dai in shi ma ya shigo cikin waɗanda suke yaƙanku to wannan kaga za a kashe shi watakila mace ce ga ciki nan ya kai saura kiris haihuwa amma ta samu jarumtar da za ta fito cikin waɗanda za su yake musulmai to me hukuncin ta yanzu sai a kashe ta fa in qatalukum faqatuluhum in sun yake ku Allah ya ce ku kashe su muna fahimta ku yace wala taqtulu rahiban fi sawma'atihi kada ku je ku samu wani malami yana cikin bukkansa ku je ku kashe shi sannan wala takhribu umranan kada ku samu inda da suka gina shi an sha wahala wajen ginawa babban ɗakin taronsu ko wajensu a wajen ku je ku rusa shi kar ku yaka ba wannan ya kai ku ba abin da ya kai ku shine su ɗin kuke son yaka wala taghlu wala taghullu wala taghdiru manzo Allah ya ce kada ku yi yaudara kar ku yi ha'inci muna ganewa ku kar ku yi ha'inci kada ku yi abin da bai kamata ba wa aslihu in akwai inda ku sulhunta ku sulhunta wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin saboda Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa Allah madaukakin sarki ya samu dace daka a Allah tabaraka wa ta'ala yace wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin sai Allah yace waqtuluhum haythu faqiftumuhum daga yau su waɗannan kafirin duk inda kuka gansu ko ku kashe su ai haythu faqiftumuhum bi ma'ana haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su ku kashe su wa akhrijuhum min haythu akhrajukum sannan kuma ku fitar da su daga garuruwan su daga cikin makka yanda su ma suka fitar da ku kuma ku fitar da su ku fitar da su yanda suka kore ku daga gari to kuma ku je ku kore su a gari yanda suka kada ku to kuma karku karku ba su zauna lafiya ku je ku kore su shine wa akhrijuhum min haythu akhrajukum yanda suka fitar da ku to kuma ku je ku fitar da su Allah ya ce kuma ku sani wal fitnatu kun ga fitina ashaddu min al qatl ta fi tsanani sama da yaki sama da kisa menene ma'anan al fitna malamai sun tattauna akan a me ma me ake nufi da alfitna da Allah ya ce wal fitnatu ashaddu min alqatl galibin malamai sun tafi akan cewa ma'anan lafazin alfitnatu shine ashirku wal kufr shirka in akwai abin da yake da muni in har kisa na da muni yaƙi na da muni to Allah yana gaya muku cewa shirka ya fi shi muni kafirci ya fi shi muni gwamma a kashe ka kana musulmi da ka zama mushriki muna fahimta ku wannan shine ma'anan alfitna kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata yace wal fitnatu ashaddu min alqatl wannan ita ce magana Abdullahi ibn Abbas da ibn Mas'ud da ibn Amr da ibn Umar da al-Imam Qatada wasu malamai suka ce ma'anan alfitna shine iltidadul mu'mini ila ibadati al-awthan a wayi gari mu'mini ya koma bautan gumaka to wannan shine alfitna fitina kenan a cikin addini da kana musulmi amma saboda yaƙi yayi tsanani a ce ka bar musulunci ka koma bautan gumaka wannan ita ce maganan al'imamu mujahid rahimahullahu ta'ala da aka almuhim dai kaga da maganan farkon da na biyun duk suna kai komo ne akan abu guda ɗaya shine shirka da kafirci ya fi tsanani sama da mi sama da yaƙi ko kisa Allah ya ce wala tuqatiluhum kada ku yaƙe su anan ibnu kathirin da imamu nafi da abu amr da asim suna karantawa da wala tuqatiluhum kamar yadda muka ci kar ku yake su imamu hamza da imamu kisai da khalaf suna karantawa da wala taqtuluhum kaga nan wala tuqatiluhum inda almasjidil harami hatta yuqatilukum fihi su kuma suna karantawa da wala taqtuluhum inda almasjidil harami hatta yaqtulukum fihi kaga akwai bambanci tsakanin alƙatulu da alƙitalu alƙatulu shine mutum ɗaya ya ɗauki takobi ya kashe wani to yayi ƙatulu kenan yayi kisa amma ƙitalu shine mutane biyu su ɗauki takobi su yaƙi juna wannan shi ake kira da alƙital wannan na son ya kashe wannan wannan na son ya kashe wannan su ne shi ake kira da alƙitalu to kaga ko dai a ce kar ku kashe su a ɗakin Allah mai alfarma sai sun kashe ku a ciki kada ku yaƙe su a ɗakin Allah mai alfarma sai in sun yaƙe ku a ciki fa in qatalukum Allah ya ce in suka yaƙe ku a ɗakin Allah mai alfarma to ku in kun kama su faka tulum ku kashe su ko kuma kira'an fa in qatalukum idan sun kashe ku a ɗakin Allah mai alfarma faqtuluhum kuma ku kashe su kazalika jazaul kafirin Allah ya ce kamar haka sakamakon kafirai yake in sun taba ku ku taba su in sun kashe ku su ku kashe su in sun yaƙe ku ku yaƙe su fa'inin ta hau Allah ya ce amma idan suka tuba suka ce sun fasa to fa'in Allah ga fudun rahim to ka gaya musu cewa Allah maɗaukakin sarki mai gafara ne Allah maɗaukakin sarki mai jin kai ne ana cikin yaƙin sai suka ce sun tuba to Allah ya yafe musu sun fasa kuma idan ana yaƙi sai kafuran suka ce sun yi saranda sun ajiye makami Allah ya ce wa in janahu lis-salmi fajnahlaha wa tawakkal 'ala Allah idan suka ce sun karkata zuwa ga yanzu a bar yakin a zauna lafiya Allah ya ce to kabisa haka kabisa haka to wasu daga cikin malamai suka ce shin wannan ayar an shafe hukuncin ta ko tana nan da yawan malamai sun tafi akan cewa ayan tana nan ba a shafe hukuncin ta ba ka'ida ita ce garin makka da watanni masu alfarma ba a yaƙi a cikinsu sai dai wanda ya yaƙi musulmai shi ma a yaƙe shi amma musulmai ba sa tsokano yaƙi a cikin watanni masu alfarma ba kuma ya halatta musulmi su tsokani yaƙi a cikin ɗakin Allah mai alfarma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ayyuhan nas inna Allah harrama makkata yawma khalaqa as-samawati wal ard Allah ya haramta garin makka tun daga ran da ya halicci sammai da kasai walam tahilla li ahadin qabli babu wani annabi da aka taba halatta masa yaki a cikin garin makka wala tahillu li ahadin ba'di kaina kuma ba za ta sake halatta ga kowa ba wa inna ma uhillat li sa'atan min an-nahari ni ma da aka halatta mun in je in fatahu makka in yaki kafirai a ciki in fitar da su na dan wani lokaci ne a cikin wuni wani bangare ne na wuni aka halatta mun thumma adat haraman ila yawmil qiyama daga wannan lokacin kuma har zuwa ran tashin kiyama haramun ne yin yaki a cikin garin makka har zuwa ranar tashin alkiyama sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama saboda haka wajibi ne a kula da wannan naka ayan nan tana nan muhkama har yanzu ba abin da ya shafe ta har yanzu babu abin da ya shafe ta Allah ya ci gaba da cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu Allah ya ce ku yaƙe su har sai ya zama na babu sauran fitina a bayan ƙasa fitinan nan kuma shine shirka ku yaƙi kafirai har sai ya zama na babu dubushin shirka a duniya gaba ɗaya wa yakuna dinu lillah addini ya zama mallakar Allah gaba ɗaya kowa ya koma zuwa bigabin addinin Allah maɗaukakin sarki fa'inin hau idan suka wuce iyaka fala na illa ala zalimi Allah ya ce to babu wuce iyaka ifa'inin hau idan suka dena suka tuba suka ce sun fasa yakin to fala na illa ala zalimin babu wuce iyaka face akan azzalimai ba wanda za a ɗauki tsatsauran hukunci a kansu face akan waɗanda suka zama azzalumai waɗanda suka yi a zalunci wasu daga cikin malamai suka ce al'udwan anan yana nufin falasabila ba ku da iko akan ku yaki wani in ba azzalumi ba in dai sun tuba sun ce sun fasa yakin to fala udwana illa alal zalimin Allah bai ba ku iko akan kowa ba in ba azzalumi ba azzalumi kuma shine wanda ya zalunci kansa ya fito zai yaki addini zai yaki musulmai kaga wannan ya zama cikin azzalumai to Allah ya ba ku iko ku yaƙe su kamar yadda ayoyin suratul nisa'i suka yi bayani ayoyi sun yi bayani da yawa akan wannan kamar misali ma'anan al'udwan kamar faɗin Allah ta'ala game da kisan annabi Musa da ya ce qala zalika baini wa bainaka ayyamal ajalain qadaitu ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل lokacin da mahaifin waɗancan yara matan ya ba mu annabi Musa zabi ko kai kiwon shekara goma ko kai kiwon shekara takwas ya ce ayyamal ajalaini qadaitu duk kowanne daga ciki da na ɗauka in na ga dama in yi takwas in na ga dama in yi goma fala udwana alayya babu zargi a kaina shine as-sabil zargi kamar yadda Allah ya ce inna mas-sabilu alal ladina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq kaga as-sabil anan yana nufin zargi kenan ko ka ce ba ku da dama na ku yake su ko kuma ka ce babu zargi in ba akan azzalimai ba fala udwana illa ala zalimin wasu malamai suka ce al-udwan shine al-muqatala shine yaki in har waɗannan sun tuba to ba wanda ya halatta ku yake su in ba azzalimai ba waɗanda su suka doge suka ki tuba kamar misali da Allah ya ce famani tada alaikum fatadu alaihi bimithli ma tada alaikum wanda ya wuce iyaka akan ku to kuma ku wuce iyaka akan shi kamar yadda ya muku ma'ana al-i'tida anan al-udwan anan misali shine yaka yaki duk wanda ya yake ku to kuma ku yake shi kamar yadda ya yake ku ku taba shi kamar yadda ya taba ku to Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace to ina ga a saboda yanayi na lokaci sai mu dakata akan wannan ayar idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan ayoyi na gaba insha Allah abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته